الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء شاتر بوتر ربيع الآخر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na saba'in da shida na talatin da biyu kai za mu tashi darasi na talatin da uku shafi na ɗari da arba'in da takwas a cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'i na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala za mu tashi gaba ta 77 ko matsala ta 77 inda ma da yake thumma yad'u yadahu al-yumna ala dhahri kabbihi al-yusra bayan an yi bayani akan yaya mutum zai yi lokacin da zai yi sallar gawa aka yi ta bayani akan jin ya ma halatta a daga hannu daga hannaye yayin kabbara shi muka gama da wannan watan kuma za mu karanta cewa bayan an gama da matsalar daga hannu mun ji akan me aka karkari sai ce sun mai ya za'u ya da hulyumna ala zari kafi yusra sannan bayan ya gama kabbara kuma sai dora hannunsa na dama akan bayan tafin hannunsa na hagu sai ce wa ruski wa sa'i da wuyan hannu da kuma tsinciyar hannu yayin daga hannun kaga jirgin a jirgin yana da haka kaga a rufi shi ne nan a sa'in kuma wannan tsinciyar hannu to sai a haɗa haka yace to bayan wannan kuma kaga wannan sunan da alwazar kamar yadda muka sani a cikin sifatin talatin na biyu shi ne kawai haka alwazar in ka gana za ka iya yin alƙabdu ko shi ne wanda ake kama nan shi ne ake cewa kabari shi ne za ka gana cewa ɗan kabari to kabari shi ne kama na kabdu kenan shi ne alƙabdu nan kuma alwazau ɗorawa da faɗa wannan shi ne guda biyu to shi ne ma da ya kawo mana yake sun mai shiddu bihi ma ala sabiri sannan ya dunkule su ya haɗe su a kan kirjinsa na ka ce kirji ba kai zuwa suke haka ba wannan wuya ne in ka zo nan a wuya ka dora amma a nan haka normally a kan kirji mararrabar cikin ka da kirjin shi ne kirji amma ba mutum ya zo ya haka ba sannan zai faɗi wata gaba ita ma da ake yi wanda za ka gabata da muhalli to shi ne yake fi zalika hadithun la budda an azkura ba'daha akan haka akwai hadisai da babu makawa sai na ambaci wasu daga cikin al'awwal na farko an abi hurairah marfu'an ya tabbata daga aba hurairah hadisi ne wanda yake wato an jingina shi zuwa zuwa ga annabi alaihi salatu wa salam wa ma udhiba lin nabi marfu'u wa ma li tabi'in huwa al mabdu'u saboda haka hadisi marfu'i shine wanda aka jingina zuwa ga annabi alaihi salatu wa salam cewa shi ya faɗa fi hadisin mutaqaddim anifan hadisin nan da ya yudi azu azun nan shine yana nufin wancan karatun namu sai ce wa za'a yumna ala yusra sai dora wato ta dama akan wato hagu wa huwa wa in kana da'ifa al-da'ifa al-isnad duk da cewa hadisin isnadin sa da'ifi isnadin sentin ba tantagariyar wato maganar ba sentin da aka kawo maganar ba ta inganta ba fa inna ma'anahu sa'ihun bi shahada amma ba ma'anar maganar ta inganta saboda wasu shedu shahadatul ahadith al-atiya saboda shedun hadisan da za su zo nan gaba فإنها بإطلاقها تكمل صلاة الجنازة domin wato a dunkule idan ka take su wannan hadisan sun dunkulu wato sallar jana'iza kama ta shimilu kulla ma fi wal maktubat min salawat kamar yadda suka haɗo da dukkan sallorin da suke ba na farilla ba daga cikin sallori abinda ake magana a nan ba muna magana bane wai akan sallar farilla kawai duk wata sallah da za a yi ta faɗa wannan ramu duk abin da aka ce ka yi a sallah to zaka yi a sallar jana'iza zaka yi a sallar wato kiswewar rana zaka yi a sallar sai in wani dalili ya zo ya nuna banda nan daga cikin abubuwan da ya shafi haya sisiri kalistista a wani sallar neman shayarwa lokacin da ruwa ya tsaya ba ba a ruwan sama yana zuwa ya sallar roƙon ruwa a ga ba fita ake a yi wani abu ba daban cewa la ilaha illa la mutu wa da dukan dan kowa ba shi ake yi ba idan ba idan ruwa ya tsaya ko ko kuma Allah ba mu ruwa halilu an fahimta da ke ku saboda haka ba halili ne yake ba da ruwa ba Allah ne yake ba da ruwa to duk ba wannan za a yi ba sallah za a yi a roƙi Allah sai ce wal kutubi da cikin rana wa gairiya da wasu duk sallah yi to idan za a yi wannan abubuwan abinda aka gaya ma an ce ka zo ka yi sallah sifar sallah ba ana so ka kwatanta irin wanda aka gaya ma sifofin ta ne a sallolin da annabi ya koyar da kai shine abin da wani yake to dalili na farko kenan a tsani na biyu an sa halbira ta kala kana nasu yu'maruna an yaza ar-rajulu al-yad al-yumna ala zira'ihi al-yusra fi salat mutane sun kasance ana umartar na cewa mutum ya sanya mutum ana umar da su kalli cancansa mutane annasu ana ana nufin sahabbai ta halbi da sa'ad asairi sahabin annabi ne yace sahabbai sun kasance ana umar da su da tsora hannun damar sa akan nagu ala dira'i yusra akan sun tsira hannun su ta hagu fi salati a sallah aka rage hu malik bil muwatta wane mutum kaga kace kai ba maliki ne ba ka yin kabdu to sai a ce wacce malikiyar kake wacce muwadda kake riyawa a muwadda imamu malik akwai akwai dora hannu a kirji a cikin muwadda to shi za idan ka zo kace babu a muwadda sai a ce ba wacce domin wanda suke ruwaya da gurin imamu malik suna da yawa kamar hadisin innama al-amalu bin niyyat babu shi a muwadda ya ya ibnu ya ayyallaybi amma ba idan ka koma wato ta al-hasan ibn al-shaybani za ka gani akwai Muhammad bin al-hasan al-shaybani za ka a tasa ruwaya akwai inna wal awal bin niyyah Ishamu bin Ammar wannan yaron da yayi da ko karatu ba Malik ya magulala goma shi ka shi ma ka ga ruwaya daga Imam Malik domin daga baya an kyale shi ya ci gaba da daukar karatu da yace abu duk ruwaya ne ya yadda duk ruwaya ɗaya a yi man bulala goma duk bulala ɗaya a ba shi hadisi ɗaya wannan ka kalli tarihin da za ga akwai ban ƙari kwarai da gaske dole mahaifiyarsa ita ta yi wannan wato hidimar mahaifinsa ne ya rasu bayan ya rasu shekarar ta takwas sai ta tattaba ba su da komai sai gida ɗaya sai ta sai da gidan ita haɗa ma kuɗin ta rubuta ta zaɓi ta kai wa mataki ta ce Allah akwai wani malami a Madina mai tarbiyya ga tarbiyya ga ilimi ina so yi je koyi tarbiyya ya koyi ilimi abin da take ta ba wannan fataken aka ɗauke shi aka tafi da shi akwai da yau saboda haka ana zuwa ko ka san irin direbobi ne da ba bacin amana suka je kawai suka ajiye daidai zauna a kofar wato makarantar imamu malik shi kuma imamu malik akwai wanda ya laifi da ya fito ga yara kuma yara ba sa zuwa makarantar sa sai ya masa bulala goma ta kuskure kaga ta kuskure ne shi kuma da yaran da zai ce da ya kai an gama karatu za ta wuce ce malam ba abin da ne ka zane jira abin nan na yara ba abin da ne ka da ke ni sai ce wajiya ba yara suna zuwa nan sai ce to yanzu malam ni yanzu na yadda a ƙare min bulala goma da hadisi ɗaya a bana a wato duk bulala ɗaya a bakatan hadisi ɗaya kuma wata shi dai ya yadda da ke ga makaranta shi ne ma malik ya kalle shi ya ce wannan yaron zai yi karatu ku kyale shi ya zama to dalilin zaman sa shi ne kuma yana cikin alqura'ul ashra ko asaba wanda suka yi qira'a guda bakwai nan hisham bin ammar sunansa to sai da ya zama to ya yi kuɗi sannan akwai ruwayar da ta muwatta daga imamu malik shi za a ke gaya wa iyaye idan kika yi haƙuri kika dage ko ka dage ɗanka duk wahalar da za a sha ya samu karatu Allah zai samu albarka shi amma ka shago baki ba zai samu karatu wallahi ba karatun da zai samu domin wasu yanzu daga iyaye za ga wato suna bibi da ɗansa akan karatun duk abin da ya zo yanzu duk abin da ya faɗa kawai shi ake biya har ka karatu ba wai abin da zai zama maslaha ta rayuwarsa ba yi ta muke shan wuya wannan shi ne illa to kaga wannan wani abu ya shigo da mu nan kenan mun yi rani to shi ne abin da yake wada imam malik ya fitar a cikin wadansa ta yahaya ibnu yahaya laifi shi ma yahaya ba za ta dora muku wani abu yahaya ibnu yahaya laifi shi kuma da yanzu makaranta lokacin da ya zo makaranta ana cikin karatu daga misira yake kawai sai ga giwa to mutanen madina ba san giwa ba sai suka gyara giwa giwa kawai sai aka rika gudu an tafi kallon giwa malam na karatu ba duk an tafi tarwa sai an tafi kallon giwa sai sai shi kadai ya rage a ciki ba ka ai sai a hankali dan ba Allah ya gaya mana suratul juma'a ba wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infadu ilaiha wa tarakuka qa'ima da ayar ya zo gaba ɗaya zabai dadewa suke suka bar annaba a zaune sai yan tarari da wasu mutum goma sha biyu ba saboda haka nan da nan kuwa kowa ya dade sai ma maliki ya mamaki sai ya kalle shi ya ce ba Allah kai ba za ka kallon jiwon ba sai ya karba kallawa ai ba kallon giwa na zo ba ni karatu na zo sai dariya kun san a wayannan da suka zauna karatun ba wanda yake da muwatsa sai shi kadai a wayannan dai yan majalisun na lokacin sai ya haifi ni ya hayin laifi ga ta nan ita take yawo yanzu duk muwatsa ka gida ita ce ke ba ruwa ya duk yan afirka ba magritin nan da ruwa ya zama ke amfani ya haifi ni ya hayin laifi to shi za ka ce duk abin da za ka yi ka san kana da manufa kawai kan wani ya distraction din ka makaranta yanzu za ka duwa kan wani ya zo ce yau ba za a yi real madrid da da chelsea ka ce to mutum baka da wani kai ba a sahabul fili amma idan kana da manufa ba wanda zai distraction din ka to a yanzu kaza zai yi bayan nan to ka zo kada wani ya zo duk yadda yake in ba ka ba ka zama ka zama a sahabul fili saboda haka in ka jira ce a sahabul fili ba ‘yan kogo nake nufi ba. Su an aina su kaga azabul kafi ne ko? Yawwa. Muje zuwa. To sai ce kaga ma Imam Malik ya fitar wa min tariqi al-Bukhari wa siyaqu lahu wa kadal Imam Muhammad fil Muwatta wa Ahmad wal Baihaqi al-Thalith an ibn Abbas radiyallahu anhu qala sami'tu nabiyallahi yaqul yace na ji annabi yana cewa inna ba'athara al-anbiya bi umirna bi ta'dil dhikrina annabi yace mu taron annabawa an umarci mu da gaggauta yin buɗe baki so a ce rana na faduwa idan kana azumi na nafila ko barilla ka ci abinci ba sai ka jira ladan ba shi ma sai ya ce ki kira sai ka taurari falaki karfe ji da saura da wani lokaci yana faɗa an baka sani in ba ka da kalanda irin wannan in kana da kalanda an kuma ka sai a rana take faduwa shi ke nan kawai kun ji daya na biyu wata akira suhuri na da jinkirta sahur so ake yanzu karfe biyar da minti goma misali alfajir yake kullowa haka ne jinya da minti goma haka ya na gurin sha ɗaya sha biyu sha uku a wannan gabar take yawo to ya zamto biyar saura minti goma ka gama sahur karka yi saurin karfe uku in dai za ka tashi sai dai koma za ka yi ya zamto minti ashirin zuwa kullowa alfajir a lokacin ka gama sauran haka ake so yadda alfajir da ka gama kuma sai ka koma istighfari to ake minti sha biyar zuwa ashirin kawai ba abin da kake har qur'ani ka ajiye ka daina biyawa ka koma istighfari shi qur'anin ka zo ake da sauran salloli ka yi ta a sauran lokutan kawai kai ta astaghfirullah al-azim astaghfirullah wa atubu ilayhi Allahumma anta rabbi la ilaha illa haka duk wani nau'in istighfar kai dai shi ake so ya fi komai lada ko san maganar shi ne rashin gane hanya shi yake janyowa mutum ya ce na ta addu'a ba ta shiga ba yanzu aka ce a tafi gidan sarki kowa in ya tashi da wanda ya fita nan hanyar makabarta da wanda ya nan an fahimta da kyau ko wato yayi gidan zu da wanda ya nan hanyar me ake kiran da hotoro da kuma wanda ya da a gunduwa zai riga zuwa wanda ya da a gunda amma duk za su je ba domin kowa kawai watakila ya san gurin amma sai ya biya biye biye za a yi duk za su je to shine matsalar amma ba akwai wanda ba ba za su je ba domin bata ne watakila bai ma san hanyar ba to shine so ake ka samu shortcut ta gurin zuwa an zuwa gurin Allah ba daukakin sai shortcut ka je da hanya da za ta kai ka gurin Allah da wuri irin wayannan su ne wallahi yayin da ake kiran sallah ba abinda Allah ya wuce irin ka amsa ya fi mai karanta Qur'ani lada ko bai yadda da kyau ko to wayannan lawan su ne fa in ka je kai wani ya baka lagon addu'a kuma ya koyi ma wannan ne ina ga ba idan ka gane da kuma zaka rika jin gantsun su a bakinka wanda ba mu iya ganewa sai ran da yake ga kogon ko sai ran da yake ga fagen sannan zai gane yaya daɗin wannan addu'ar yake kawai ka gano me Allah ya fito ka rika yi wannan shi ne to sai yace kaga to sai ga mana ne yake cewa wa takiru zuhurina wa anna za aymanina ala jawahirina ba an shayi isala mu rika dora hannun dama kan na hagu a sallah duk an umarta annaba duka ba wani annabi da yazo bai kabali ba babu shi babu malikiya ma a cikin malikiya ma akwai kabulu da wanda zai ce ba shi ba maliki ne kaza kaza akwai a ai zuwa su gurbe sa ba su yi zalwa da wala abu mutallib ai ya ma ba ku misali ko yawwa shikin الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت لما كبي أخرجه ابن حبان في سعيده أتكم موارد الزمان والنبراني في الكبير وفي الأوسط ومن طريقه مع الضياء المقدسي في المختار قلت في نفسي وسنده صحيح على شرط مسلم سند يمكن ان يجدد يا كيف سند مسلم وتعاو السيودي في تنوير الحوادث امام السيودي يا ان جدد يا كيف تنوير الحوادث وانا وانا لتابي تنوير الحوادث تنوير الحوادث ونيلي ɗalibi ne bai kamata ba kada tanwirin hawali ba domin shine mafi sauki a sharhohin da aka yi wa muwadda mujalladi biyu ne imamu tiyudi ne ya yi tanwirul hawali alhawali duhu ke nan wai haskaka duhu abin da ya zato yana cikin duhu mujalladi biyu ne yana da kyau dan shari'i ne kaɗan kaɗan ya rika yi na wannan muwadda ɗin cewa ya ga hadisi sai kuma ya shari'in ta haka ya rika shine tanwirul hawali kada imamu tiyudi kuma yana cikin littattafan da har yanzu ba su da tsada a kasuwa ba idan wata madaba arkan amma darul zikir har yanzu da alhassa zalladi biyu wa da lahu dariqun ukhra ali bin abbas akhrada hu tabarani fil kabir wa ziyaw al-maqdisi bi sanad sahih wa lahu shawahidun dhakartu fi takrir kitab al-sifat salatin nabi yace na ambace shi a cikin littafin mu da muka yi takriri sifat salatin nabi na farko ko na biyu ko na uku na biyu na gaya muku uku ne asali sifatu talatin nabi sannan sai sifatu talatin nabi sai talkisu sifatu talatin nabi talkisu bai ba alali ba shi kuma wancan shi ne wannan na tsakiyar da ake biyawa asali kuma mujalladi uku ne manya manya shi ne asali sifatu talatin nabi shi ma ana samun sa a kasuwa amma akwai kuɗi dan yanzu na san zai kai dubu talatin eh ko san jira da taban mal albani tsada ne duk kai tsada sosai amma dai za ka amfana sosai sosai ya fuka je waya kwarai kuwa eh to sai yace na ga dariya kake an ce dubu talatin eh kana da jamila ko kaga zai sauke jamila ba zai siya ba a rabi'u an dawo dawo sannan kuma tabi'i ne kala to ba ku ji wani mustalau da za a fitar a kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya za'u yumna ala yadihi yusra annabi haka zai yana dora hannun dama akan na hagu sun mai shiddu bihi ma ala sadri sannan sai ya dora su akan hagunsa akan kirji abuwan akan kirjin sa huwa fi salati ala sallah akan da huwa abu dawud bi sanadin jayyidin anhu ko sai ce wa huwa wa in kana mursalan duk da cewa mursal ne me yasa saboda cewa annabi ya kasance kuma bai ga annabi ba ومرسل منه الصحابي تقل mantawa ne yanzu duk karshen wata abin da za mu rika yi da mun zo sai yi mun muraja'ar manzo wata bai komi a sai muriya kawai eh duk karshen wata an ji aka zo a gamu jana'i to za a muraja'a ta a fara biya ta daga wannan ajiyar din sai kuma mu tsora saboda na ga kun manta wa mursalin minhu sahabi zakat wa qul garibun ma rawa rawin zakat saboda haka kun ga yanzu mun faɗa duk karshen wata sai an fara muraja a sannan za a yi a kawun jana'i to sai ce wa in kana mursalan fa huwa hujjatun 'inda al-jami' duk da cewa mursal ne amma ba hujja ne a gurin duka amma man yahtaju minhum bil mursali itlaqan fa zahirun wato wanda suke bada hujja da mursal gaba ɗaya a kun za a cikin malamai akwai wanda su suna kafa hujja da hadisi mursal wanda ƙa'ida hadisi mursal kuma hadisi ne sahihi domin ni ne yanzu zai ce saddauna ya ce ni a ina na gaishe kun fahimta da kyau eh kawai yanzu ya ce wata rana saddauna ya ce min ni ba fa in ce cewa ya faɗa miki hanyar wani da wani ba ya kamata a jikin kawai sai ce duk wanda yake mai shekaru iyayen mu anan da yayin mu sun san bangan saddauna ba wanda ya san tarihi ko kasa yake da ni ya san bangan saddauna ba kun fahimta da kyau ko yawwa to irin wannan ne ko kuma ce dan godiyo amma wuce nan sai wata rana shi Usman dan godiyo ya ce mun sai a ce anya malam yau ba raukan waye ba in ya ci gaba da rana da a ce to akwai matsala farai kuwa akwai matsala saboda haka wannan shine to sai yace kai tsaye kawai yace annabi ya ce wanda ta zararsa da annabi sama shekara ɗari ko saba'in ko hamsin ko ɗari misali da wani abu ko ɗari biyu ina ka ga annabi alaihi salatu wasalam ko ya kasance idan ka ce ya kasance ɗabi'arsa kai a yanzu a nan ba ko wanda zai ce ai malam jabar ya tabiya da kaza wanda yake dalibin sa ya san gibi ce ai kamar Usman yanzu kawai ya mu ai malam jabar wata ran suna zauni sai ce kaza ne ce yaushe ka ganki kun ga dai da da ranka ya rasu ko amma dai na san bai san ki ba don ba gidansa aka rene ki ba ba unguwarsa ɗaya ba ba kaza ba ba kaza ba misali ko da an yi lokaci guda ba ballantana ba a haɗa ba an fahimta da kyau ko to wannan shi ne to sai ce akwai wanda suke kafa hujja da shi hadisi kawai yanzu Usman ya ce ya ce Mala Abubakar Gumi ya ce kawai akwai wanda ya ce shi kenan murtad kai ne to sai suka ce to amma wanda suke yi da wannan kai tsaye a fili abin da ke wa hum jumhurul ulama su ne jumhur aka ce jumhur sun kaso goma shida zuwa sama ko biyar zuwa sama wanda suka fi yawa kama a cikin a'imma sai a ce ma abu hanifa imam malik shafi shine jumhur banda wa banda imam ahmad to aka faɗa aka jumhur in suka yi fifty fifty ba a cewa jumhur wanda suka fi yawa wa amma man la yahdadu bihi illa idza ruya mawsulan wanda ba sa kaba hujja da shi ko hadisi mursal har sai an rawaito shi mawsul shine ran an dangana shi da annabi alaihi salatu wasalam au kana da hujja wai ko ran ya da shedu daban-daban an aka ce shawai shine ɗaliban malami ɗaya su goma wani ana tuhumarsa da ƙarya shi kaɗai in yi ruwaya ba za a karba ba amma idan wani da wani a ɗaliban a karantinsa ai mun yi mudabbatu a cikin wannan ɗin mu manzuma saboda haka su kuma su rawaito duk sun bihi gaskiya sun bihi amana sai a ce to saboda wani da wani mun yarda da maganar ka ba dan kai ba sun karfafi sai a ji suna da nasu sinadin daban kuma sun ga magana irin jaza sai a ce to daidai ne shine shawahid an fahimta da kyau ya samu shiryu ta wasu bangarorin daban-daban sai ce wa huwa sawab daidai ne fali anna li hada shahidai kun ji saboda wannan yana da shaidu guda biyu al-awwal na farko an wa'id bin hujjar annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam yadahu yaminahu ala kimali da kansa ya ga annabi alaihi salatu wasallam yana tsora hannun dama akan hagu thumma wada'ahu ma ala sarrihi sannan tsora akan kirjinsa وروى ابن خزيمة في سيه كما في نسب راية وأخرجه البيهقي في سننه من طريقين عنه يقوى أحدهما الآخر أن يقول أبي ذكريه إن أقرب الآن يوا الثاني الذي ألقى عيسى بن هرب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله وعن يساره naga annabi alaihi salatu wasallam yana yin sallama ya juya bangaren damansa da hagu a sallah wa ra'aytu kuma na ganki kana yake zawa hadi ala sadri yana dora wannan akan kirji sai nuna hannunsa hannu sai yana dora akan kirjinsa wa safa yahya huwa ibnu sa'id suka ce yahya ibnu sa'id ya tubai da cewa al-yumna ala al-yusra fawqa al-yusra yana dora wato dama akan hagu akan gaba akan wannan gaba shine bayan hannun wato zai da yake akrajahu ahmad bi sanadin rijaluhu thiqatu rijalu muslim ghairu qabisa hada banda qabisa aru abu mutanen muslim ne wa qad wasaqahu al-ijli wa ibn hibban lakin lam yarwi anhu sai dai bi ruwaya da gari ba غير سماك بن حرب بل سماك بن حرب وقال ابن المديني والنسائي مجهول اما سنتي مجهول ليه وفي التقريب انه مقبول اما في تقريب التهذيب سنتي كما كربتي قلت في نبي جاء الواني فمثله حديثه وفمثله حديثه واتو آه حديثه حسن في الشواهد فمثله حديثه حسن da irin wannan to hadisin sa mai kyau ne saboda shirin da yazo da yazo ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين saboda haka imamu tirmidhi ya fitar bayan ya yi takrijin wannan hadisin na cewa akna shimali bi yamini za a danki hagu da dama shi ma ya kawo wannan hadisun hasan saboda haka duk karfafa ce fa hadisi talatatu hadisa wannan hadisan guda uku fi anna sunnata alwadu ala sabili suna nuna cewa sunna shi ne a tsora hannun dama akan na hagu akan kirji wala ya shuku man waqafa ala majmu'iha bi anna salihatul lillahi ala zalik kada wanda ya tsaya akan cewa akan haduwar su na cewa wannan hadisan sun inganta saboda dalilai akan haka kada ya kokonto ko daya saboda haka ta ba akan kawai in an zo sallar gawa ba sifar da kake a sallar farilla ita za ka shiga da ita wa amma da wazo ta hada tsora amma dora hannu karkashin cibiya kamar yadda mutanen Pakistan da Uzbekistan da mutanen Arab kawai da 'yan India za ga kana kallon su har yanzu 'yan India sun tashi dora hannu za ga haka ke yi haka ko haka za ka ga suna ya sallah musamman ka gan su a Saudi Arabia yawanci kakan gane ko ba da wato wato zuba zuba ko 'yan Arab masu bin a wato mazabar a wato abu hanifa za ga ɗanɗan cibiya nan gurin ke dora domin faru to sai ce a faza'ibun ittibaka dora hannu a kasar cibiya bai inganta ba da ba ɗaya malamai sun taɓa kan wani kama ƙalin nawawi wa zainayi kamar da imamun nawawi da imamun zainayi a cikin nasibin raya shine bi wannan littafin wa gairu ma dokin su suka faɗa wa kad bayyana zalika fi taqyidil mushari ilayhi aniban yace na bayyana haka a cikin taqyidin da nayi nuni akan sa dazu masala ta 78 kuma ya karawu akibat takbiratin kun ga mun gama da dora hannu an yi ma magana akan daga hannaye yayin kabbara sannan kuma sai aka zo wajen dora hannu a kirji yanzu sai gaba ta uku shine ba daga nan sai karatun sallah ba in fi za mu shiga karatun sallah tun mai karawa a kibar takbiratul ula fatiha da kitabi wa sura sana karshen kabbara ta farko domin kabbara hudu ake yi to da an gama kuma kabbara ta hudu a sallar gawa sai a karanta fatiha da kitabi da sura kuma to mu je kasa rini isharatin ila adam majru'iyyat du'a wal istifta wannan magana da aka yi tana nuna cewa a sallar gawa ba a du'a wal istifta subhanakallahumma rabbana wa bihamdika وتبارك اسمك وتعالى باعي اللهم باعد بيني وبين خطاياي باعي kai ne kawai ba ji za a shiga biya ba bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin kawai an fahimta da kyau ku to sai yace mu je zuwa kasa wa huwa madhabu shafi'iyya wa ghairihi wa qala abu dawud fil masail sami'tu ahmad qila an ar-rajul yastaftihu an al-janaza subhanaka qala in yace ba da min an tambayi babu ahmad yace wata wajiba kusan kuma ra'ayin da imam ahmad sunna imam ahmad bin hanbal yana da bibiyar kokobi shi ba wajen gano ne annabi yayi a bangare kaza yace bai taba bi ba haka yi ba a yi li hadisi da hada bin abdullahi bin awu la hawla wala wannan abdullahi bin awu oke shine sai ce kale yace sallaitu qalba bin abbas dan uwan oke bai kina gano sallaitu kalfa ibn abbas radiyallahu anhu ma ala janazati nayi sallah a bayan abdullahi da abbas shine liman akan wata gawa wa qara bi fatiha al kitabi wa sura sai ibn abbas ya karanta fatiha fatiha da sura wajahara ya bayyana karatu a ta ma'ana zai da yi yadda mu wannan ma baraga yayin da ya idan da sallah a sabbi da yadda yi zai je na rike hannunsa fa ta'altu sai ne mata tambaya wa qala ko fa qala dan take fa wuce ake ga dan ya kawo ma sai ce inna ma jahartu hakika na bayyana ne da ta'lamu annaha sunna dan ku gane cewa abin da nayi fa sunna ne ba wai bayyana ake ba yayi ne dan su gano cewa yin haka fa sunna ne cewa karanta fatiha da sura a kabbara farko shine dalilin sa wa haqqun kuma tabbas haka ake yi kun ji dalili a karanta wal bukhari wa abu dawud wa nasai wa tirmidhi wa ibn jarud bil muntaka wa darquni ali bin umar wal hakim wa siyaq lil bukhari wa ziyadatu al ula lin nasai abin da aka koro na imamun nasai ne amma tsarin nan na farko da aka zaba a cikin baka na imamun nasai ne na farkon domin wato ba guda ɗaya bane ziyada ne sai ce wa sanaduha sahihun amma sanadin ya inganta wani ibn jarud minha da karar sura shi ma ibn jarud anan ne ya ambaci sura shi ma sai ce walau ma salika bi sanadin sahih wani hakim asaniya min tariqin ukhra an ibn abbas bi sanadin hasan wa bil babi an jama'atin min as-sahaba a cikin babin da ya tabbata daga wasu dandazon sahabbai cewa ya fi hadisu a hadisin bil matsalati lati ba'da hadi zai zo a matsalar da za ta zo bayan wannan sun makala tirmidhi a kibar hadis imam tirmidhi ya faɗa a ƙarshen hadisin yace hada hadisun hasanun sahihun wal amalu ala hada inda ba'd ahli ilmi min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi wannan abin da aka faɗa a sama cewa ana karanta fatiha da sura cewa wasu daga cikin sahabba annabi da yawa akan wannan ciki cewa an zo za a yi wa gawa sallah kabbara farko za a karanta fatiha da sura sura kuma kowace iwa da ta zo amma da zarar ya kuma wata kabbarar sai ka yanke yana yin wata kai ko a fatiha kake yi wata kabbarar sai ka yanke an gane ko yawwa to sai yace yaftaruna an yakra bi fatiha til kitab ba da takbiratul ula da yawan cikin sahabbai sun zaɓi cewa mutum ya karanta fatiha bayan kabbarar farko wa huwa qawlu shafi'i wa Ahmad wa Ishaq wannan magana Imam Shafi'i ce da Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya wa qala ba'du ahli ilmi wanda daga cikin mabuta ilmi zuwa suka yi layi farau shugawar sabanin shine abinda professor Wazir yake harka kawo wa shi mala albani yake kawo cewa ba iya ra'ayin da ya dogara da shi ya tafi ba sai kama wani ra'ayin ba sai ce wanda sun tafi akan layi farau fi salati ala janaza ba a biya komai a sallar gawa akwai masu wannan ra'ayi inna ma huwa sana'u ala Allah abinda ake yi kawai an zo sallar gawa ya ban Allah yake ya ban sai wassalatu ala nabiyyi kuma ayi wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam wa du'a lil mayyit sannan kuma ayi wa gawa sallah ayi ayi wato ayi wa gawa addu'a kai wa huwa qawlu thawri sufyan thawri ra'ayin sa shine amfanin karanta ibn abi shayba da abdul razzaq a cikin musannaf in kana karanta wayannan za ta tafiya ma ra'ayoyin sahabbai وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة متانا كوفة ثم رأي سينا كل دين أهل أفضل أي يوم مذاب أبو حنيفة متانا كوفة وإراج قلت سينا وهذا الحديث وانا حديث كوا وما في معناه حجة عليه وانا حديث دا معناه كوا حجة أكا يرى أنا دا متانا كوفة حديث ابن عباس حجة أكا دومون مكان جاين لا يقال ليس فيه تسريح binisbati zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce wato bai fito da abun kalarar wajen jinginawa zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam ba ba wanda zai ce bai gane wa domin ya ya faɗa karara ibn abbas cewa na ya haka ne don kusan cewa sunna ne in kuma sahabi ya ce abu kaza sunna ne yana nufin sunnarwa in dai sahabi ya faɗa wannan ƙa'ida ce ta musala in dai ya ce wa min sunna yana nufin sunna annabi domin a gurin sa suke koya ko da ya fito kanada ya gaya ma ba inda yadda haji yake wa minas sunna yana nufin sunna annabi to shine ma da yake li annana naqul domin muna cewa inna qawla sahabiyyu minas sunnati kaza domin fadin sahabi na cewa yana daga sunna kaza musnadun marfu'un ila annabi sallallahu alaihi wasallam isnadi ne wanda aka jingina shi zuwa ga annabi wa ma udifa lin nabi marfu'u saboda haka zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam sai yace ala asahil aqwal aw zanzan da yafi inganci hatta inda hanafiya kai bari wannan magana har gurin hanafiya ba ilzami kenan za a zo a kafa ma hujja da abin da kai ka rubuta da hannunka haka albani yake yi kana da ka'ida ka za da shi za a kafa ma hujja to sai yace bal qalan nawawi yace bari wannan magana imamu nawawi shi kuma ba shafi'i ya bada a cikin al-majmu' yace innahu al-madhhabu sahih alladhi qala hu jumhur al-ulama madhhaba ingantacciya da mafiya yawan malamai suke magana akai min ashabina daga cikin mutanen mu na shafi'iyya fil usuli akan usulu wa ghairihim da wasu su min al-usuliyina cikin malaman usuli wal muhaddithina da malaman hadisi sai ce wa hada qawlu ashabina al-mutaqaddimin wannan ita ce wato maganar magabatan mu cikin wanda suka gabata wa bi akal sahibul mizan haka nan mai mizan da yake da wa shafi'iyya da mazhabar shafi'iyya wa jumhurul muhaddithina da mafiya yau ko ne tsallake oke kuntu sai nace wa bi hada jazama al-muhaqqiq ibn al-humam fi tahrir da wannan ne masu bin diddigi shi ne almuhakkikun masu bin diddigi wato wato um, almuhakkik alhumam ibn alhumam ya yanke cewa a cikin littafin sa tarih wa qala tarihu ibn amir had shi ma bai kari da yanzu sai da ya kawo wannan magana ta shi za suka yanke cewa lallai magana ibn abbas ita ce sunna kuntu albani yace ni kuma sai nace wa alayhi fa min al-ajaib wa hada qawlu ashabina al-mutaqaddim wannan ita ce maganar wato mutanen mu ɗan mazhaban mu ɗan shafi'iyya wanda suka gabata wa bi aka zahibul mizan haka nan ne mizan da islam shi ma da shi ya riko wa shafi'iyya wa jumhurul muhaddisin mazhaban shafi'iyya su ma suna kan wannan da mafiya yawan malaman hadisi kullu sai nace wa alayhi yana kansa dole ne kenan fa min al ajaib yana daga abun mamaki Allah ya akuda al hanafiya bi hada al hadith da mazhabar hanafiya ba ta riko da wannan hadisin ba ma sai hadihi didda ingancin hadisin wa madihi min gairi ma wajihi da zuwan sa ta hanyoyi daban-daban ta hanya ba ma ɗaya ba wa ma salahiyati li sibati sunna tare da ingancin sa wajen tabbatar da sunna annabi ala dariqatihi akan hanyar su usuli usulin su gaba ɗaya ba hadisin bai saba masa ba abun babari fakarin imam muhammad fil muwadda imam muhammad ya faɗa muwadda yace la qira'ata 'ala al-janazati wa huwa qawlu abi hanifa to an zo gurin yace wai ai ba yi wa gawa sallah ba yi wa gawa karatun qur'ani yace magana imam abu hanifa wa mithlu fil mabtul li tarafi akwai irin wannan magana a cikin al-mabtul na imamu tarafi yace wa lam ma ra'a ba'dul mutaakhirin minhum boda hada al-qawl an sawab yayin da wasu suka zo daga baya daga cikin su suka gani san wannan magana da cewa ba ta yi wato ba ta kusa da daidai ba wa mujafati an al-hadith da gaza wasu wajen kawo wanda ji an hujjar da muka biya wanda ya gaza kun bai da rike ku da gaza wasu wajen gano hadisi kaga tun da muka biya cewa wanda ji an hujji ne wanda yake ba wa qur'anin hakkin ko da wani gani biyu kuma da wanda ya wuce gona da shi to aljabi shi ne wanda ya gaza ilimin da kai gurin ba mai koyi ce wallahi alahu kuma je ya ce hukun algali kuma wanda ya wuce gona da shi ne koma tanki na ba kai da ba da shi kun fahimta yawa don ku tuno kalmar na ba da wannan mutane to sai yace wa mujabati ya lil hadith qala bi jawazi qira'ati al fatihati yayi magana akan wato halaccin karatun fatiha a cikin shi bara ku du sun ce a hadabiya ya halatta karanta fatiha a sallar gawa amma da sharadin cewa an yi nuyya bi haddu'a kai iya cewa ko wannan fatihar da kake biyawa addu'a kake yi ba karatun sallah kake ba wasara'i ala Allah kuma ka shiga da niyyar cewa wai yaban Allah kai yabo ne domin kaga hadisi Abu Huraira alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah wajen sarki ya ce da kai asna alayya abdi ko bawa na ya yi ni wanda ne ka tafi da niyyar fatiha da kabiya alhamdulillah rabbil alamin yaban Allah kake amma ba qur'ani ba wato ba karatu sallah kake ba sai dai ka tafi in kace kulu wallahu ahad Allahu samad to shi ma ya gone ba karatun sallah kake ba sai dai ka tafi da wannan wa inna man jaradu zalika tawfiqan minhu wato sun kawo wannan sharadin ne saboda gamdakatar irin nasu kawai bi zamihim saboda riya wasu cewa bainal hadisi wa qawli imamihim su na karshe karshen wai dan su samu dace tsakanin hadisin can sun ganye su karara da kuma maganar Abu Hanifa kun san a wannan lokacin a baya su a sun ka karanta muqaddimar muqaddimar wato sifatu salatin nabi ko adal sifatu salatin nabi kun san da a saba raba kusurwa ake kusurwa bangaren rukunin liman sai yan malikiya da dauka can adal azwar yan shafiya eh kusurwa ma yan anabila gaba ɗaya raba ake kowa ya sallata wallahi saboda zafin mazaba kowa sallata yi duk wanda ya zo kuma sannan daga baya ne ma aka dan fara saba lokaci da a lokaci guda za a zuwa ya sallah kowa duk wanda ya zo bangaren kudurwa ga zaka yana alabiya ne idan ya ga yana alabiya shi dan malikiya ne ba zai bi sallah ba sai koma ta shi ma wahalar da ya sha albani kenan saboda mahaifinsa malami ne kuma ba hanabi ba hanabi malami ne ya yi karatu a gabansa amma ba hanabi to shi za ya yi karatun su ya zama da biya ciki da wai to Allah ya taimaka aka yi karatu cika ana wayar da kai sannan sai aka sako aka fara samun sauki sai aka ce to a raba lokacin sallah a daina yi a tare in wannan suka yi karfe ɗaya saura to sai wannan su yi karfe ɗaya misali haka shi ma karatu aka yi dai ana faɗakarwa sai da suka saki wannan ra'ayin gaba ɗaya cewa kawai idan za a hadisu ba huwa ba za a kawai a da gaske kuwa sosai da gaske kusur da haka wannan jini abin abin da wato yake yake magana a kai cewa wai kaga dan Allah kai ka dauka maganar Abu Hanifa daidai take da annabi akan me yasa za a gwaba a ce idan za a saba annabi kuma a saba Abu Hanifa to bari su tsaya a tsakiya sai a ce an yi daga biya fatiyar amma da niyyar cewa ya bori kaga ji abuwa ji baya ce ba za a ce kurani ba sai dai yaban Allah za ka yi sai suka zo suka ce wato a biya fatiyar amma da niyyar ya bo wai ba saba abuwa ni ba ba saba annabi ba shine malam abu malam albani yake cewa to sun manjan ubainahuma bainahuma suka hada tsakaninsu wa ma anna hadha shar'a ba'il fi nafsi wannan shar'in da suka kawo shi kansa wato rushashe ne akan kansa ya dame wurudi saboda rashin bi samun nafsi akai fa innahu yuqiluhu thubuti qira'ati sura sura ma arbatiya bil hadisi domin abin da ya rushe haka shine wato samun nafsi samun hadisi da ya nuna cewa an karanta fatiha a hadisi wa hiya mutlaqatun لا يمكن استيراد ذلك الشرط فيها ايضا eh mutlaka ce ita kuma wannan fatiha da aka ce za a biya ba zai yiwu a zo aka ba mata wani garabi ba domin cewa yi na sunna ya biyu ya kalli sahabbai kuma kun san duk abin da aka yi a gaban sahabbai wani sahabi ya zo wani abu a gaban sahabbai babu challenging ko yana da karfi shi sa ba ta yi yawo sai ta fi karfi yan malikiya suka ce sau sai na umar da bukarbi da nilin su sau sai na umar akan mimbari ya ya biya da a tahiyya fi lillahi a zakiya fi lillahi a tsayyiba su salawatu lillah yadda ta bukarbi da nilin sa yadda saboda a gaban jumhurin sa abbai ya yi sahabbai da yawa kuma ba su mai inkari ba kun fahimta wasu ba da suka zo da suka zo suka ce a sai ibn mas'ud ta fi kwari saboda bukari da musulun sun rawaice ta muttafaqun alayhi kun fahimta da kyau ko ita ga imam malik da yazo sai ya dauki ta sai na umar ya fifi dada saboda shi imam malik yana bayani da amalu ahli madina ya haɗu da ya haɗu da wato manyan sahabbai ba amma ya haɗu da yayin to sai yazo ya dauki ra'ayi cewa wayannan yayin sahabban iyayensu sun zauna da annabi duk abin da suke yi to iyayen su suka gaji ne su kuma iyayen su annabi suka gaji ne shi ne amalin ahalin madina kun fahimta da kyau ko duk abin da ya zo bai samu nasi a kansa ba sai ya ɗauki aikin mutanen madina kawai ai wannan ra'ayi ne mai kyau ko da gaske kuwa domin ba a bi ba a yi nisa da wannan annabi alaihi salatu wasalam ba an fahimta amma idan an samu gaba mai tsawo to kaga wata kila sun manta sun daina ba kaza ƴaƴan su duk ba ma sa sallah misali waɗanda suka zo suka yi baka lafa min ba'di mu karfin azabun salata ko wacce ba wuce hawa to amma kaga wayancan wato alqurunul mufaddala ne irin nasi qarni thumma alladina yadunum thumma alladina yadunum su imam malik ya zauna da to kaga shi ne ya ƙara gaya mana yake to kaga wannan maganar da ake aina lewata na wa inda huma ajibatin ukra ko nan ne yawa eh wa inda huma ajibatin ukra yace suna da wani abun mamakin na daban wa hiya qawlu nas magana ce cewa inna qira'ata subhanaka kun ji ko wani abu na cewa wai mu karanta subhanaka du'a da yake da a tallagawa tabaraka Allahumma wa bihamdik wa tabarakatu ba'da takbiratil ula bayan kabbara ta farko min sunani salati ayyul janaza ajuna umma wai sai kuma suka kawo wannan cewa wai yana cikin wato sunnonin sallah a gawa ina zo yi wa gawa sallah duk dai ba ba a je ba a karatun fatiha da sura kuma wai sun dauki du'a da istifta a sunnar hanabiya kuma za a yi wannan shi za a yi har yanzu in kana so ka gane wallahi da ran da ka haɗu Allah ya ba su kwakwalwa mutanen Indiya suna da kwakwalwa kirki in ka zauna da lokacin da za mu tafi wato za mu tafi ziyara da ake zuwa Saudiya motar su na shiga kuma sun fi yawa wato in ka je da suke wato jefa kalmomi na ilimi za ka jawa bai wallahi wani mataki a cikin shi ne malamin daga ciki wato idan ya dauka ka da komai Allah wallahi ka je da ke ruwan nutu abubuwa aka komai hadda ke ciki zaka jawo mai zaka ja mamaki sannan idan suna da kabiya idan suka kabe akan abu kabewa irin kabewan nan misali inda ka ga jiba abuwa jiba ya wuce ji akan ra'ayoyi idan ka tsaya a kan rayuwa kuma ke da taimako kana ji kana gani kana da rinki wallahi sai ka dace Allah ya ba su kwakwalwa rike abu sosai su wa'annan mutane to shi ne yake cewa wato sannan duk inda aka je nan gurin za su ka guri kaza asalin tarihin sa kaza da kaza ina zaune ina jin su na amfana da su mutukar amfana saboda har aka je inda za magana ilimi kawai suke ba ni na duniya suke ba Allah sun kai mutum goma da dattijai da matasa kawai magana ilimin ne to shi ne yake gaya mana ne yana cewa wato kaga ba da takbiran da ula min sunan salati ala janaza sun dauki wannan abun mamaki sai ce ma annahu la asla li zalika fi sunna duk da cewa hakan da suka dauka ba wai da asali a sunna kama ta kaddama tambiyu ala zabi kamar yadda fadakarwa ta gabata akan haka ila hajiya a can hajiya a shafi na dari da abin da daya makar jama ubai da isbati ma la asila lahu fi sunna wa inkari mashru'iyyati ma wa da fiha wa ne mutum ne ma da yake wato sun hada akan tabbatar abin da bai da asali a sunna suna da wannan kima da kuma yin inkarin abin da yake al'adu ya tabbatu wato tabbatuwar da ta tabbatu a cikin sunna ga abin da ya tabbata a sunna suna kore shi amma abin da bai tabbata ba kuma suna mutuwa kansa magana karanta sura a fatiha da sura kabbara farko ya tabbata a sunna amma magana budewa da istiftahi bai tabbata ba amma sun auzun duro cewa sai dai a yi wa kan lawo ba kuma za a karanta fatiha ba kuma sun daɗi a kan haka shine albani yace wa in kunta idan ka ce kar kare al-muhaqqiqu ibn al-humam bi fatil kadir al-muhaqqiq ibn al-humam ya bada cikin fatul kadir ba na tafsiri ba ko za akwai ne imamu shaukani fatul kadir yana da tafsiri mai kyau fatul kadir wannan littafin fiqhu ne na mazhabar ahnaf kanu yace la yuqra'u al-fatiha idan aka ce ba za a karanta fatiha ba illa an ya qara'a hadin yace sana sai dai a karanta ta da niyyar yabo sai ne walam tasbut li qira'ati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam cewa wato wai karatu ne tabbata daga annabi alaihi salatu wasallam ba haka ke cewa ba qulu alwani ne ni kuma sai in cewa hadal qawlu min mithli hadal muhaqqiq a'jabu min kulli ma sabaqa wannan magana da da shi wannan bi muhaqqiq ne bin da shi ya kawo ta fi kowace magana ma da aka kawo a baya abun mamaki me yasa yace fa inna thubutal qira'ati 'ala sallallahu alaihi wasallam mimma la yaqba ala mithli domin tabbatuwar cewa annabi ya karanta fatiha da sura a sallar gawa yana cikin abin da tun da shi muhaqqiq ne abin da bai kamata ya kuya gare shi ba domin muhaqqiq ba shine wanda za ku kawo magana ya je ya nemo wata asali da tushe shine muhaqqiq to wanda yake da wannan aiki ai bai kamata a ce abin ya kuyan masa ba shi ne mala albani yace a da yake bakin su ne yace ya ko baki babaki kaga haka yi wato yaji ai da yasa su yaji a gaba kan matsalar hijabi suna ta bugawa kan ne gari ne yace wa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu azum dai ba zai yi ba zai kawai dai ka wannan bai yi yace in ka kasance wa ka san abu ba yace dukara cikin maziba yace kuma ka sani yace wani lokacin masifa ta fi girma a kanka domin ga shi alai ba shi ya san ya gani ya rayu wani bayani amma ya ke karba shi ne ce bayan kunta na ta dari ba tilka musibatu bayan kunta ta dari ba musibatu a azum to shi ne yake gaya mana anan mala yace to yace abun mamaki yace ga kira a cikin bisan yin bukari wanda yake muhaddis ya kamata a ce bai san bukari ba ai kamata ba wa gairi min ma sabaqa bayanuhu da wani da dangane da abin da bayanin da ya gabata wani zai ka bai na wuya fi wa halal zanni wato abin da zai fi karfin rinjaye shi ne akan cewa annahu yujiru bi zalika ila anna al haditha la yanhazu dalilan abin da yake nunawa shi ne cewa wato yana nunawa akan cewa wannan hadisin bai zama wani dalili ba ala isbatil qira'ati li qawlihi li qawlihi sunnah cewa bai zama dalilin da cewa za a tabbatar da cewa karatu a sallah gawa sunna bane bina an alal khilafi nabi sabaqa an zakarnahu yace yana mai gini akan sabanin da ya gabata wanda muka ambata bi ma ne yace fa in kana al'amru kama da mun idan al'amarin ya rubuto kamar yadda muke da tuni shi ne ajibatul kubra to ya kuma wani abun mamaki fa inna mazhabahu anna qawla sahabi sunnah في حكم المسند المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم sai ya ce ai a mazhabar ta ba shi wannan malamin ibnu ruma mazhabar ahnaf din cewa maganar sahabi sunna ce tunda ka ga gaba da maganar hadisi sai ya ce to ai a mazhabar ahnaf ba maganar sahabi sunna ne amma maganar sahabi ne yace kaza sunna ne bi hukumin musnad al marfu' ila nabi sallallahu alaihi wasallam a mazhabar ahnaf idan dai sahabi yace min as sunna kuma sun yadda cewa wannan abin za a dauka cewa annabi ne كما تقدم نقله من كتابه التحرير كما يبدأ منذر الكتاب التحرير كنغر الوالي هو إن يتاجي كما ما وجه الكتاب كذي كما ما وجه فريقوا القاسم هو جور الزنك مور الرأي تو ذاك الكتاب كذاك بودي أتيجي أنا زي الحكومة يتي آية تكاتي كذا وقد جروا على ذلك في قروعه yace to sun gina mazhabar da akan haka fa kun matsalan ala zalika al mas'alati al atiya yace ka dauki misali akan matsala mai zuwa kala bil hidaya haka ya bada cikin al hidaya to wata matsala zai bada mai ban mamaki wanda kanta za mu tsaya shine za ku ga wani za amalin mayyida ala sarir aka zo bi kawai mai na arba'a to bari mu biya sai mu tsaya matsala din a mazhabar ahnaf cewa wanda za a daurawa ka'ida sai dai ku ɗauki gawar ɓangare hudu ta ɓangare guda hudu a mazabar ana cewa zan kamar yadda dai kuka gane yanzu za a ɗauko da wanda ya kama na wanda ya kama da idan ika wara da sunna suka ce wai akan wannan aka samu sunna wai suna da hadisi akan haka wa qala jabi imamu jabi yace a sunnatu an ya'mila rajulani imamu jabi yace a sunna mutum biyu su dauka shi a gurin jami'a kaga akwai wata yarki ban daban cewa sunna yanzu dan Allah kowa ne mutum biyu za su dauke shi shi kansa jabiyya cewa sai ne ya ba wa sabi ko ala asli uruki barakuni wai na gaba sai ya dora ta wato ala asli uruki akan dandagaryen nan ka fada da ake dora gurin wuya kun gane ko kun ga haka sai ya doro a nan tana kan ka fada da ɗayan ba wata ni ala asli sarri shi kuma ɗayan bai shiga gaba ya haka haka zai rike ta ta gaba haka فقال ابن الهمام في سند الرد على ما نسبه الى الشافعي قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الهمام yake cewa fi sanad radi lokacin da ake yake radi akan abin da suka dingina zuwa ga Imam Shafi sai ya kad sa'a an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilabu ma za abu ilai ya inganta daga annabi sabanin abin da suka taba kai wannan na cewa mutum hudu kawai ko biyu yake ya inganta daga annabi cewa sun masaka ɗari kun ukura ne za mu tashi za mu tsaya a na ɗan kawo wannan ne za mu dawo karatun mu cewa idan amarin mai yi da ƙala fi hidaya nan za mu tashi tashi ne zuwa a wata ne zuwa insha Allah sai mu ji abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ba ka fice sarki ya ya ce mana suna ba Allah da suna da kyawawa tsohon zama da kuka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba mu lafiya da wanda da lafiya Allah ka inganta lafiya muna roƙon Allah da juna da kyawawa waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙon Allah da juna da kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kuwa gaba Allah ka shiga da wani Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allah ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ذاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم Thank you. Someone, but they hear them.